أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna alkaba'i inda sati da ya gabata muka tsaya akan kabira ta goma sha ɗaya yau za mu tashi akan kabira ta goma sha biyu idan aka ce kabira kamar yadda muka yi bayani shine babban zunubin da yake gadar ma da mutum tsinuwa la'anta da kuma azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye mu da aikata wa'annan zunubai ya datar da mu da ayyuka na alkhairi malin sai yake cewa alkabira tuthaniya ta ashara kabira ta goma sha biyu sai ce riba ita ce riba sai hara da faɗin allah subhanahu wa ta'ala ƙala allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu la ta'akulun riba a da'afan mu da'afa wattakullaha la'allakum tuflihun ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku ci riba limkin ba limkin ku ji tsoron Allah idan kuna so ku rabauta wa qala Allah ta'ala haka Allah ya sake cewa alladhina ya'kuluna riba wa'anda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ya ce masu cin riba ba za su tashi gobe kiyama ba sai kamar wanda aljani ya shawa za su tashi suna haɗuwa kamar masu borin jaki haka za su tashi gobe kiyama saboda muninta ana ganin su gobe kiyama za a gane su da irin wannan sifa idan ka gane su ka yi tsammanin cewa aljanni ya shahe su ne shi ne allah ke cewa alladina ya akuluna riba la ya na illa kama ya komun ladi ya ta haɓaɗa shaitanu min almas sai allah ce zalika bi annahum qalu abin da ya sa wannan azaba ta shahe su saboda su ne suke cewa innamal bai'u mithlu riba cewa ciniki da riba duka ɗaya ne wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta yin cinikayya amma ya haramta yin cin riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda wa'azi daga Allah ya zo mishi fantaha sai ya hanu daga cin riba falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wanda ya gabata ya huce yana kan shi abin da ya gabata al'amarin shi kuma yana wajen Allah idan Allah ya ga dama zai yahi mishi ya ce wa man'ada amma wanda ya sake fa'ula'ika ashabun nari hun fi khalidun duk wanda ya sake bi mana wanda yake cin riba makomashi gidan wuta kuma a ciki zai dawwama kaga wannan aya tana nuna mana muni da irin narko na azaba da aka yi alkawari ga dukkan wanda ya mai da riba ita ce cinikayyar shi ita riba abu ne sananne mutum zai zo misali mutum ya ci bashi a wajenka idan ya ci bashi a wajenka na jika goma sai ka ce amma idan za ka mido mini jika goma sha ɗaya za ka mido mini ko goma sha biyu kaga nan rawa ta shiga to kai wanda kai ka kawo wannan sharaɗin ka ce ga abin da za a mido maka da kai wanda ka amsan gabaki ɗayan ku hukuncin kuɗe ne ɗan raba sunan masu cin raba sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin laihika da ake aikata mashi babu laihin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka shirya yaki tare da shi sai laifi guda biyu cin riba Allah subhanahu wata'ala ke cewa duk mai cin riba ya shirya yaki tare da Allah inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin yace ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na riba in kun kasance mummunai sai yace fa in lam taf'alu idan ba ku ji tsoron Allah kuka bari ba fa'danu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku shirya yaki da kai da Allah yaki kai da Allah ai ka san babu nasara ko da a ce ba yaƙi ba ne ba a ce allah yana hushi da kai ne kawai kahin aje a yi yaƙi ai kasan kana cikin musiba ba alƙarama ba to duk mai cin riba wannan shi ne sakamakon shi hakanan wanda yake adawa da mutanen kirki ba gera ba sa ba ba su ci ba ba su sha ba ba su taka mishi ba ba su mishi komi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harb duk wanda yake adawa ko kuma yake kiyayya da mutumina na kirki bi ma'ana wali na Allah yace to faqad adantuhu bil harb haqiqa ni ina me shiri na shirya ni yaki tare da shi to wannan lahika sune manya guda biyu da Allah ce mutun ya shirya yaki tare da shi saboda girman su sai malai yake cewa ai halalan fastahallu ma harrama Allah yake cewa abinda wannan aya take nufi shine sun halatta abinda Allah ya haramta Allah ya haramta da su kuma suke ganin ai ba laifi bane ba ana iya yi yace fa idza ba'atha Allahu an-nasa yawmal qiyamah kharaju musri'in idan Allah subhanahu wata'ala ya tayar da mutane gobe kiyama za su fito daga cikin kaburrukansu suna masu gaugawa illa akalatar riba sai wa'anda maciya riba ne fa innahum yaqumuna wa yasqutuna kama yaqumu al-masruq za su kasance suna tashi suna haduwa kamar yanda wanda yake da falfadiya yake haduwa yana tashi haka zaka gansu yace kullama qama surya duk lokacin da ya tashi sai hadi li'annahum lima akalu ribar haram saboda abinda suka ci na haramun fi duniya arbahullahu fi butunihim abinda suka ci na riba anan duniya na haramun to shine Allah ya tara musu shi a cikin cikin su hatta azqalahum yawmal qiyama har sai wannan abinda suka ci ya musu yau ne gobe kiyama yace fahum kullama aradu nuhuda saqat yace saboda haka duk lokacin da suka nema su tashi sai su haɗi wa yuriduna al-isra'a ma'a an-nas fala yaqdirun za su ringa neman su yi gaugawa su yi gudu-gudu tare da mutane amma ba za su iya ba saboda cikin su ya musu yauni da abin da suka ci na riba yace wa qala qatada sai qatada ke cewa inna akilur riba yub'athu yawmal qiyamati majnunan mai cin riba za a tare da shi gobe kiyama yana mahaukaci kaga wannan magana da aka ce illa kama kama ya ƙumu lalli ya takabbatu shaitanu minal mas kaga wanda shaitan ya shafa zai kasance kwamfartamar shi kwamfartama ne na wanda yake da rishin lahiya ta kwakwalwa shi da gani wani lokaci ana rukiya ko na makamancin haka saboda mutum yana wasa kwamfartama wanda ba shi bane ya ga dama yi shaitanin ne yake sa shi nayi kenan kaga ya huta daga cikin hayyacin shi ya koma wani hali daban wani hali ne shine hali na hauka to shi ne wanda yake kata da ake cewa duk mai cin riba za ta tayar da shi gobe kiyama yan mahaukacin kawai ya ce wa zalika alam alamun li'akalata riba wannan alama ce ga duk masu cin riba ya arifuhun bihi ahalul mawqif duk wanda suke nan tare a gobe kiyama daga sun gane su san suwa ne daga an gansu ake gane su yace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah kara mashi yarda ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lamma usriya bi lokacin da aka yi isra'i da ni lokacin da ya tafi sama marartu bi qaumin butunuhum baina aydihim naga wasu mutane butunuhum baina aydihim cikin su tsakanin hannayensu bi ma'ana cikin kawai kake gani ya fito kullu rajulun minhum batnuhu mithlul baiti dakham kowanne daga cikinsu in ka gan shi cikin shi ka ce gida ne katon gida kamar katon gida daga cikin ya tafi ya ce kadmalat bihim butunuhum mundadina ala sabilat ali fir'aun wa alu fir'aun yu'raduna ala an-nari huduwan wa ashiya yace haka za ga cikin wannan nasu ya rinjaye su a gaba yana tahiyar da su zuwa ga mutanen fir'auna wa'anda ake musu azaba sahi da marici ya ce ƙala fa ya ƙabaluna misalar ibilin munhazima la ya suma'una wala ya ƙilun za su taho kai ka ce wani raƙumi ne wanda aka ci galaba a kan shi kamar raƙumin da aka tsorata shi ya hurgice haka zagansa a hurgice ya ce la ya suma'una wala ya ƙilun ba sa ji ba sa gani fa'iza a hassa bihim ashabu tilkal budun قاموا فتميل بهم بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون yace idan su wa'annan masu katon cikin jima'ana masu masiya riba idan suka yi kokarin su tashi to cikin wannan nasu zai rinjaye su yi su faɗi fala yastati'una an yabrahu ba sa iya tashi su yi tahiyya su gusa daga inda suke hatta yaghshahum alu fir'aun har sai mutanen fir'auna sun riske su kaga wannan menene mutanen fir'auna da shi fir'auna kafirai ne arnawa ne su azaba a kansu sahai da marici ake musu azaba eh annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya sahai da marici ake musu azaba mutanen fir'auna to me cin riba saboda kaga a matsayin shi na musulmi amma yake aikata wannan sabo dalilin girman wannan saban zai kasance cikin wannan nasirin jaya shi har ya kai shi zuwa ga mutanen fir'auna ne suke arna wa'iyazu billah ya ce fayaruddunahum muqbilina wa mudbirin falidhalika azabuhum fil barzakh bayna dunya wal akhirah idan suka zo wajen mutanen fir'auna masu kokarin korar suke saboda kyamarsa da ake yi yace haka za su sarasa inda za su gaba za su ko baya za su tahiyyar ma ba iyawa yace falidhalika azabuhum fil barzakh bayan duniya wal ahira wanda ita ce azabarsu a barzahu idan aka ce barzakh ita ce wata manzila ce tsakanin duniya da lahira a tsakani take rayuwa ce ta kabari ita ce rayuwa ta barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun rayuwa ta barzakh rayuwa ce ta kabari imma mai dadi imma mara dadi Allah taimake mu samu mu rayuwa mai dadi a kabari ya ce faƙala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu sai yake cewa faƙultu ya jibril man haula sai nake cewa jibril su wane ne wa'annan ya ce ƙala haula illabi ne ya akulu na riba wa'annan ai su ne maciya riba la ya ƙomu na illa kama ya ƙomu lalli ya takabbata hushe ɗanu min almas ba sa iya tashi ya je ka gansu suna taya suna maye kai ka ce aljanni ne shahe su a wannan dalili ne ma malamai suke cewa tabbas akwai shahawa ta shaitan akwai shahawa ta aljani mutum iska tana iya shaho shi kuma ta kasance tana tasiri a harkatun shi ne wata gobe ya kasance yana wasu tasarrufat wanda tasarrufat ne wanda ba nashi ba shi ya ga dama ba akwai wannan shi yasa manzala sallallahu ya karantar da mu mu ringa yawan azkar domin mu kiyaye kanmu daga sharrinsu azkar na sahi azkar na marice azkar bayan sallah azkar idan zaka yi barci askar idan zaka shiga ban daki saboda a ban daki akwai alkhubuth kuma akwai khaba'ith akwai macen aljani akwai kuma maza na aljanni bisu da wajen maza maza na sai waje na kazamta shi yasa manzo Allah sallallahu ya karantar da mu idan zaka shiga ban daki kace Allahumma inni a'udhu bika min alkhubuth wal khaba'ith ya Allah yana neman tsari a gare ka daga khubuth wal khaba'ith sune mace na aljani da namiji na aljani kana karanta wannan za su gudu zaka shiga ka yi bukatunka lahiya lauka gudu amma idan ba karanta ba kana garajen shiga ban daki ba ka karantawa to akwai risk na cewa wa'annan abubuwa su wannan su dame ka shi yasa a rinka matsa ma yara a zan za su shiga a rinka ta su yi addu'a wani lokaci su suke da mantuwa daga sun tashi da gudu gudu suna jin tsari ya ga sun shiga da gaugawa ba tare da sun yi addu'a wannan abin sai gani ya kama su matsala a gaba a rasa ma menene to haka su ma manya kenan sai mai kokarin kiyaye baki daya tabbas wani lokaci shedan sai zo ya mantar da kai saboda cutar da kai domin kokarin kontrole irin wannan abubuwan haka mazalar salam ya ce a ringa rihe makayi saboda shi ɗan mazamnan shi ne shi ma makayi misali wata roba wani ƙwariya wani abu a ringa zukuce su in akwai mulki a sa musu randa ce ko wani abu na shan ruwa a ringa rihewa duka abu ne wanda shi ɗaya ke zauwa ya maka ɓanna to irin wannan abubuwa suna tasiri a tare da mutum idan bai hatara ba sai ma da ce wa fi ruwayatin a wata ruwa yake cewa lamma urjabi manzalar salama yake cewa lokacin da aka yi tahidani zuwa sama sami'tu fi sama'i sabi'a sai na ringaji a sama ta bakwai fauqa ra'si ra'dan wa sawa'iq saman kaina na ringajin taratsi na takwaran kwatsako ake cewa ita ce wannan wanda ake take karan nan ana ruwa na ringa jin wa'annan ƙaran wa ra'aitu rijalan kuma a lokacin sai naga wasu mutane qutunuhum baina aidihim kalbiyut cikin su kace gida ne cikin a tsakanin hannuwansu yace fiha hayyat wa qari yace kuma a tare da su a cikin cikin mace zaine da kunamu yace tara min zahir butunihim yace kana gani kana ganin abin da yake cikin nasu Allah yana bayyana abin da yake cikin nasu babu komi sai mi sai kunamu da macizai sai ke cewa fakultu man haula ya jibril su wane ne wannan ya kai jibril ya ce haula ya akalatun riba wa'annan su ne masu cin riba masu cin riba yanzu akwai wanda zai zo saboda wai wayo ne zai a harkar riba bai ul'ina ke wai wayo ne zai sai ya ce maka ka zo wurin shi ka ce kana son bashi sai ce a'a sai dai in baka shinkawa ko in baka salula ko in baka wani abu wanda yake sai da in ya baka kuma ya ce ma no zaka sai da mai misali in ya baka ita a jika sace sai ce maka to yanzu tunda kai kuɗi kake so no zaka sai da mai ita sai ku yi ciniki sai ce in ka in ka yarda jika 40 sai baka jika 40 yanka mai domi yanzu in ka tashi mai domi no zaka mai domi shi jika sace haka abu ne wanda in ka kalle shi wai wayo ne ake so ai ai ciniki ne daga baya sai kuma kai ka sai kayan ka shine fi'ul ina madallar sallam ya yi kashe mai tsanani a kai allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce ka shirya yaki da shi idan aikin gane cin riba haramun ne waruya an abdurrahman bin abdullahi bin mas'udin an abi ya ce idha zuhara zina war riba fil qarya adna allah bi halakiha ya ce duk lokacin da riba da zina suka watsu suka bayyana a cikin gari to Allah subhanahu wata'ala zai umarni a hallaka wannan alkarya hallaka wannan alkarya yana iya kasancewa ta annoba ta musibu ta talauci ta rashin ruwa ko da a ce ba ma ba al'umma irin azabar da aka ma al'umma ta farko irin yadda ake turo musu wata azaba ta iska ko na makamanci haka to ana iya jarabta su da wata musiba su kasa gane kan gananta za mu karanta a hadisi na gaba irin musibin da Allah yake jarabtar da al'umma idan ya kasance wannan ne aikin su Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa cikin suratul Isra idza wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira Allah ke cewa idan muka so hallaka al'umma amarna mutrafiha sai mu umarci mutrafiha wannan ayatu tana da fasara guda uku fasara ta farko ita ce da fasara ta farko da samun fada ita ce da ifiyar fasara wadda kamar malamai suka ce ita ce mai rauni wasu ke cewa ana nihin amarna mutarafiya sai umurci mutanen banza a ciki fa fasa kofiya su aikata fasikanci fa damarna hata da mira mu damara ta wanda ta ce fasara mai rauni fasara kuma wadda malamai suka ce ta hi kusa da sawab wadda suke ganin ita ce Allah subhanahu wataala ke nihi fasara ce guda biyu akwai ƙira'a take cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna ko mutarafiha fa fasaku fiha fa haqa alaiha alqawl idan muka so halaka al'umma amarna bi ma'ana sai mu shugabantar mutarafiha mutanen banza a cikin ta fa fasaku fiha sai su aikata fasikanci fa dammarna ta dimira sai mu halaka ta fasara ta ta uku wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha idan muka so halaka al'umma za mu yi umarni akan abu Allah akan aikata aikin alkhairi fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci su aikatawa su ji aikata wannan aikin na alkhairi su ringa abin da suka ga dama wanda Allah ya hana yace fa dammarnaha ta tamira sai mu halaka kenan kaga menene yake gadar ma da al'umma halaka Allah ya dammara ta shine idan Allah ya umarni yace ayi kaza aka ki to wannan al'umma sai Allah ya dammara ta tadmiran dammarawa Allah kiyaye malike cewa wa ibn umar marfu'an hadisi daga ibn umar hadisi ne marfu'i yake cewa idan dannan nasu bidananir idan mutane bidinar wa dirham idan mutane suka ringa kokarin cakula dinare da dirhami wajen cinikayya mine ne ka zo da dinare da dirhami kuma ka zo da dinare ka sai dirhami da dinare ka sai dirhami irin wannan cinikin to irin wannan shi ma rubuta tana shiga ciki yake cewa wata baya ubil ina suka ringa yin cinikayya ita ce cinikayya wata muka yi bayani mutum ya sai da abu kuma ya dawo ya sai kayan shi wata tabba'u aznabar baka suka ringa bibiye wutsiya ta dabbobi abinda ake ni a nan su ringa bibiya abinda kafirai suke aikata su ma su ringa aikatawa ya kasance kai kullum kwaikwayonka a ture ga yadda ake yi kai kullum kwaikwayonka ka ce kai ba ture ne kai kullum kwaikwayonka ce a ni dan bariki ne mu european ne kaza irin wannan ne kace kai irin abin da suke yi a can irin shi kake so ka ringa ma mutane anan to iri irin wannan idan kasance kana bibiya arnawa bibiya ta keke da keke yace wa tarakul jihada fi sabilillah suka bar jihadi saboda Allah yace anzalallahu bala'an Allah zai saukar da bala'i fala yarfa'uhu anhum ba zai dauke wannan bala'in ba hatta yuraji'u dinahum har sai sun komo kan addinin su kenan kaga idan ya kasance riba ta watsu a cikin al'umma aka ringa yin abin da aka dama ba abin dokokin Allah akan duk abin da Allah ya shar'anta na cinikayya na zamantakewa na yau da gobe na halaye masu kyau duka abubuwa wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana idan kasance ba su muke bi ba to wannan abin zai gadar mana da musiba har sai mun dawo akan hanya ta gaskiya وقال صلى الله عليه وسلم من زرحما صلى الله عليه وسلم yake cewa ma zahara fi qaumi bai taba bayyana ba ga mutane arriba yin riba illa zahara fihi muljunun sai mahaukata sun yi yawa a cikin garin wannan in dai riba ta yawa to mahaukata za su yi yawa a gari wanda yake nuna maka wasu da suke cewa mai cin riba in bai tuba ba bai mutuwa da hankali mai cin riba in bai tuwa ba bai mutuwa da hankalin shi ras sai ya shiga wani yanayi na mahaukata ya ce wala zahara fi kaumin azina zina ba ta bayyana ba ga mutane ya ce illa zahara fi himar maut ya ce sai mutuwa ta bayyana ga wani al'umma ya ce wa ma baksa kaumin alkailu walwazan illa ma mana'ahumullahu alqatar ya ce kuma mutane ba su ringa tauye ma'auni ba ya ce sai Allah ya hana su ruwa mai albarka inda za a ringa toye ma'auni shi ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa wailun lil mutaffifin alladhina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah subhanahu wata'ala ke cewa kaico na azaba ya tabbata ga masu tauye ma'auni الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذن سنزوما متعني أو سيكزو كي أو مثالي دتيا دتيا قاتوا إذن ذاك سيا إذن ذاك سيدا متعني كسيدا مستيا قراما ko kuma tiya a daddake ta ta yi tudu da ƙasa idan ya kasance ka zuba hatsin idan aka je awo za a gani kwarai ta rage to wannan duka ka auna har zuwa ga bahu har zuwa ga kilo duk wani abu wanda ake au ko menene idan ya kasance kana kokarin ka rage wani abu alhali ka dora ribarka da zaka saya misali tiya ka saya a dala 100 da zaka saida ka sai da 110 to kada ka rage ma mutane ma'auni ma'aunin da ka saya ka sai da musu da wannan ma'auni tunda har ka dora riba ka a sama wannan riba da ka dora ba hana ka hakkin ka ne wannan ciniki ne kasuwa ce amma ka auna da wani ma'auni har da ka sauya ma'auni lokacin saidawa wannan tauye mudu ne wanda kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ala yazunnu ulaika annahum mabusun yace li yawmin azim yawm yaqumun nasu bi rabbil alamin suna tsammanin ba za a tada su ba za a tada su a rana mai girma ranar da mutane suke taruwa gaban Allah subhanahu wataala haka yake cewa waja'a fi hadisin fihi tul yace akwai wani hadisi mai tsawo haka yake cewa inna akilur riba yu'adhab fihi ne mutu ila yawmil qiyamah mai cin riba lokacin da ya mutu za a ringa mashi azaba har zuwa na tashin kiyama bisiba hatifin naharil ahmar zai ringa ninkaya a cikin wani teku na jini jajjawur alladhi huwa mithlu dam shi kamar jini yake wa yulaqqan bil hijara za a ringa jihon shi za a ringa tuttura mashi duwatsuna na azaba wa huwa malul haram wannan akambacin dukiya ta haramun alladhi jama'ahu fi dunya wanda ya tattara a nan duniya yukallaf almashaqqatu fihi wanda zai kasance mishi wani abu ne na wahala na azaba na damuwa a tare da shi yace wa yulaqqam hijaratan min nari haka za a ringa me za a ringa me tushe na wasu duwatsuna na wuta yace kama abtali kama kama kamar tala alharam kamar yadda ya ringa haɗiɗe haramun taliba haka za a ringa tura mai duwatsuna na wuta ya ce allabi jama'a wufin duniya wanda ya tara a nan duniya ya ce hadal azab lahu fil barzakh qabla yawmil qiyama ma'a la'natullahi lahu wannan azaba shi ce wadda za a mai a barzahu ita barzahu ita ce daga hanya wadda ake bi a je lahira ita ce azabarka kenan ba za ka huta a kabari ba ba za ka zamna lafiya a kabari ba inda aikin ka ne cin riba kahin aje kiyama wanda kuma kana tare da la'anta ta Allah subhanahu wataala Allah kiyaye yace kama saha ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala haka ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'atun mutum hudu haqqun ala Allah alla yudkhiluhum Allah aljanna haƙƙi ne akan Allah ba zai sanya su gidan aljanna ba mutum hudu ba za su shiga gidan aljanna ba kuma haƙƙi ne akan Allah kada sa su yace wala yudhiquhum na'imaha ba za su ɗanɗani ba ni'ima ta gidan aljanna na farko mudminul khamar mashayin giya bai tuba ba har ya mutu idan aka ce alkhamar ana nihin duk abin da yake sanya maye kullu muskirin khamar in ji manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake sa maye giya ne wiwi ce kwayoyi ne ko mine ne in dai na hudda ka daga hankalin ka rinka yin wasu abubuwa na marasa hankali to ya zama giya hukuncin su ɗaya da giya addinin musulunci ya zo don ya kare abubuwa guda biyar zuwa shidda wayannan abubuwan su ne ake ce ma da ruriyatul khams na farko shine addini shi yasa addinin musulunci idan yana tare da barazana kana addini kuma kana tare da barazana ko ka yi hijira idan ba za ka iya ba idan kuma za ku iya ku tashi ku yi jihadi domin ku kare addininku shi ya sa duk wanda ya musulunta ya yi ridda ya yi batanci kuma ga addinin addini ya ba da dama a kashe shi don a kare mutuncin addinin na biyu shi ne rai shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wan nafsu bin nafs rai da rai bi ma'ana in ka kashe mutum kai ma a kashe ka shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta qisasi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab a wata yake cewa as-sinna bis sin ko me yake cewa wal ayna bil ayni wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص shi sa Allah shar'anta kisasi yace rai da rai idan ka kashe mutum a kashe ka idan ka hudda ma mutum kunne a hudda maka idan ka soke ma mutum ido a soke naka idan ka hudda ma mutum ka hausa mai baki a hausa ma naka duka wal juruha kisas duk wani gaba ta jikin mutum a yi kisasi a hudda ma mutum haƙƙin shi sai in mutum ya ce a bashi diya na uku musulunci ya zo don ya kare nasaba nasaba bi ma na fami shi yasa aka haramta zina aka halatta aure saboda idan aka bar abu a buɗe sai kasance mutane ba su ma san ba wane ne ‘yan uwansu suwaye iyayensu amma musulunci sai ka ka'ida sai ce haramun ne a aikata zina wanda ya aikata zina ba idan bai da aure a bashi kashi idan ya taba aure kuma a jihe shi don a kare nasaba a kare mutunci na hudu shine hankali musulunci ya zo don ya kare hankalin mutum shi yasa aka haramta shaye-shaye Allah ke cewa innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku kiyaye Allah haramta shaye shaye saboda a kiyaye hankalin adam na biyar shine al irt mutunci musulunci yana kare mutuncin dan adam shi yasa Allah ke cewa walladina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada yace fajliduhum 80 jalda wanda suke jihon mutane da aikata alfasha alhali ba su aikata ba suke jihon mataye na kirki su ringa jihon da yan iska alhali ba yan iskan bane ba ya ce to idan ba su ka shaidu guda hudu ba a musu bulala guda tamanin saboda kar wani kara bakka da dama a musulunci ka jehi mutum da fasikanci alhali baka da dalili sai kawo da dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan kawo da shaidu guda hudu to shikenan fa nema su ma wanda tabbas sun gani ko mutanen kirki wanda ake amsashe da su saboda idan a cikin wanda suka zo shaida guda hudun iya daga cikin ɗaya daga cikinsu an taɓa kama shi da zargin wani wanda ba shi da haƙƙi Allah ya ce to wala taqbalu lahum shahadatan abada shi bai ciki saboda me a kare mutuncin mutum to haka musulunci ya zo don ya kare wa'annan abubuwan don haka duk mashayin giya ko mashayin abubuwa wanda suke sa maye su da mutum daga hankalin shi ya sani cewa Allah subhanahu wataala haƙƙi ne akan shi ya haramta mashi gidan aljanna la akiyai laihi ne ba karami ba na biyu akilun riba wanda yake cin riba wanda yake cin riba shi ma haƙƙi ne akan Allah ba zai sanya shi gidan aljanna ba in zakkai ka tsaya da halaka inka ka wadatu da abin da Allah baka kada ka rudu da ka tara in ka tara ma anan za ka bar shi in ka bar shi anan in ma baka san baya za a da shi bayan sai in Allah ya taimake ka da iya nagari wanda za su iya yin wasu abubuwa wanda za su kai maka zuwa kabari amma mafi yawa za a taran a yi wahala a ci halaka da haram ɗin a gama a tattara amma lokaci guda in aka ta yi shi kenan wasu da morewa kai kuma da wahala wasu da morewa kai da wahala shi ne ake ce mu asuhut idan aka ce asuhut shi ne da abin da aka samu ba ta hanyar halaka ba da abin da aka samu ba ta hanyar halaka ba shi yasa duk wanda ka gani a rayuwar shi ya dogara kuma yana haba-haba a kan shi sai ya ci haramu hayyarin ka gani idan aka yi noman shi ko ya samu wani matsayi idan kana kokarin ka nuna mishi ya kiyaye irin ganin ko ke tashi ce ma kake ko hazara ce kake mishi dan kai baka samu ba kai kuma kiyaye mishi ne kake ayi adalci kada a dauki abin da ba naka ba kada ka ci haramu kada ka ringa abin da ga dama ka sani Allah ya tambaye ka daidai da dala in ka taba ta mutane Allah sai ya tambaye ka akan ka ajiye hankalinka ka wadata da abin da aka baka wala akwai wanda zaka samu idan kaga abinda ake bashi na albashin shi da indemnitation shi da abubuwa wanda ake tara mashi sai ka ringa mamaki wai ya aka yi wani abu yake birge shi na haram to komi ga shi an maka wallahi akwai wanda gishiri na gidan shi sai an ɗauka mashi gishiri sai an ɗauki mai shi ruwa wuta karatun yara rashin lahiyarsu zuwa likita ordonance komi an dauka in amurka za a kai a kan gwamnati an dauki komi amma wai bai hanawa in abubuwa suka gitta gaban ka janyo kasa alishi ka ji ina da su duka wannan ni'imar da aka baka ba gode ba to wannan kaga me ya gadar me rashin godiya ga Allah ya ki gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah bashi ka zo ka ja ka je ka kashe ma mutane ko ra- ka raba ma mutane yanzu kuma sun barka a kabari daga kai sai wannan abin kuma ana tambayar ka shi wanda karba din dan yayi bai ka ringa ta kai na kirki ai wani kirki gare shi saboda ka- ya dauko kayan mutane ya baka shikenan kirki gare shi idan bai baka ba kuma kauta ka ringa zagin shi shi yasa abu ne ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala mu yi ƙoƙarin gyara zukatan muma idan muka gyara kanmu sai Allah huto daga cikin wa'anda suka gyaran wannan sai ɗora su ne shugabanninmu sai ɗora su akan wasu al'amuranmu amma idan ya kasance mukin mukin maso muke a yi mu muke ƙoƙarin tunzura mutane masu matsayin su ya su ɗauki kayan mutanen domin idan ba su ma ba mu zarge su su kuma su rudu da wannan ana wake-wake a zo a yi ta watsa kuɗi ana ta abubuwa da aluzuranci to idan ba mu gyara ba to Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin a cikin wata aisha ke cewa wa kadhalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun yace haka muke dora azzalimai a saman ƴan uwansa azzalimai saboda abin da suke aikatawa kenan kaga menene idan al'umma tana so ta samu shugabanni na gari ta samu waɗanda suke ɗauke da al'amuranta na gari su masu kasance na gari kada ya kasance sata tana burge ka walla akwai wanda in yana in aka bashi matsayin shi ma yi shi wanda zai ɗauki kan mutane to ina za a aka walla sai mun kiyaye sai mun ringa tana Allah a duk lokacin da aka ba mu wata responsibility mu ringa tana Allah a gabanmu mu ringa tuno cewa wannan abin ma wata rana aka bari niki wannan abin ma ko mine ne ɗaya bayan ɗaya sai an bincika kuma an mai hisabi a kan shi a nan ne mutum zai ringa cewa mali hadal kitab la yi ghadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani bin littafi ne wannan wanda baya barin daidai da kankanin abu sai ya rubuta wajadu ma amilu hadira zai isko abin da ya aikata baki ɗaya gashi a gaban shi an kame wala ya zalimu rabu ka ahada Allah ba zalimta kowa ka yi kaɗan Allah zalimce ka idan mutum yana tuna akwai muraƙaba ta Allah a tare da shi irin wani abubuwan ba za su burge shi ba ka sani cewa a kullum akwai mala'ikai guda biyu da aka gama ka tare da su ka sani cewa wannan mala'ikun ɗaya na rubuta lada ɗaya na rubuta zunubi ba abin da yake bari daga ka aikata aikin lada zai rubuta daga ka aikata aikin zunubi a wata ruwa yake cewa zai dan dakata kaɗan ɗan awoyi ya gani ka tuba ko ba ka tuba ba in kuma kayan mutane ne ka riga ka kashe magana ta kare kawai rubuta za a aji ya saci kayan mutane haka nan gabaɓuwan jikinka a gobe kiyama za su yi shaida wa ƙalu lijuludihim lima shahidtum alaina hannunka zai ce a ni na ɗauka sai mutum ya juyo ringa ta yau kai duk amana da take tsakaninmu da kai kai wana ne ma lima ce hittun ya zaka ringa ce da a kaina sai hannun ya buɗe baki ya ce an ɗaƙana allahu lali an ɗaga kulle shi allah da ya ba kowa dama ne magana ni ma shi ba ni dama ne magana haka nan ƙasar da kai aikata abu a samanta ita ma sai ta hudu إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوها لها رنزل تبادل لبارن دا أبن داك أسمان دا سوى دمي ألا متواهي يتيتي to kenan kaga duk wanda yake tuna irin wannan abubuwa cewa Allah na gani na a duk inda nake mala'ikai guda biyu suna tare da ni a duk inda nake kasar wannan da nake yin abin a samanta duk inda nake ina samanta ne to wallahi akwai abubuwan da ba za ka aikata ko shi ɗan yaro ɗaya ka za ka yi ba ka dawo to metir riba duk wannan abin da za ka yi duk wayan ka duk dabarar ka wallahi yana na a rubuce ka ruwa ma kanka asiri na gaba ya ce wa akiru malal yatimi bi gairi haqq mai cin dukiyar marayu ba tare da haƙƙi kawai a baka dukiyar marayu ka rare ne ka sa aljihunka a baka ajiya ana ganin kai uba ne ko kai dan uwa ne wanda kana iya rike amana kawai shikenan sai ka shiga sha'anin ka da ita wata ran su waya kace ba haka aka bada labarin aka ba shi dukiyar wasu marayu suka zo wajen suka ya ce wallahi babu suka ce dukiyar mu ya ce wallahi babu dukiyar ta mamaki ce shi lokacin da mahayinsa ya rasu bai da kodala da wannan dukiyar ce duk abin da ya zama hamshakin suka zo nema ce babu kamar ya babu ya ce yau wani lokaci ba ana biya mu karatu ba ana ba ku cikon ana ba ku sha babu wallahi suka yi suka yi kawai hana yi suka ce sai a kiyama ce yawwa magama a can magama a can magama a can shi ya yarda ya ba sallama magama a can kawai ba matsala Allah yake ta cikin suratul nisa الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما ستن دوكيان مرايو ta hanyar zalunci tunda Allah subhanahu wataala ya ba da dama ga wanda aka bashi iko ko aka bashi dama ya rike dukiya ta marayu cewa idan zai ci faliya akul bil ma'ruf ya ci da kyautatawa me al akul bil ma'ruf an baka dukiyar su kana juyawa babu laifi ka ringa ce wani a cikin dukiya ku ci tare wannan an baka dama amma mi kai bil ma'ruf da kyautatawa ba ta hanyar albizaranci ba za baka dukiyar yara ba ka je ka ringa kadi da ita ka ringa sa manyan shaddodi ka ringa shiga ka gina manyan gidaje ka ringa shiga manyan motoci da duke a al'akul bil ma'ruf daidai wa daida bakin bukatar ka kauka tsaya ana to wanda yake ci zulman ta hanyar zalunci Allah ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sayira haƙƙi ne akan Allah mai cin wannan dukiya ta marayu Allah ya haramta mai gidan aljanna sai na gaba wal aqul walidayhi illa an yatubu mai saba ma iyaye har sai ya tuba wanda ba ruwan shi da iyayen shi ba ruwan shi ya musu magana ba ruwan shi tare su ba ruwan shi ya haramta musu abin da zai zassira da shi kuma yana da hali yana gani suna bukata ba ruwan shi da su shi in bai da lahiya ɗiyan shi ba su da lahiya zai ringa ƙoƙarin lissahin yadda za a yi a hudda su waje a kai su wata ofital ta kasa da kasa a shi a ga doktarwa ne amma iyayen shi ne ce ku kai su ofital magani ana ka ordonan sai na ce ka abin nan yana nuna kasawa wajen kula da iyayen shi amma in kan shi ne da iyayen shi kuma yana nuna cewa wannan a shirye ke ko nawa kashi to kaga wannan shi da kan shi ya san babu albarka a rayuwar shi ba sai an gaya mishi kai ka cika mori ka ci daɗi ka more su kuma kawar su da mai kuka ka ci ai vitamin gare ta kai ka ci mana kai ka ci mana kowa rashin adalci ne kai ɗiyanka suka ma ka ji daɗi alhali wanda ƙarninsu ya ƙare su suka yi bukata abin mai daɗi daɗi so da jikin ya ɗanye ƙari-ƙari ka ba kai ba mai ƙari a jikinka to akwai wanda ba ruwansa da iyayensu shi yasa ake kawo wannan babi na kula da iyaye babi na silatul rahim zumunta saboda zumunta tana fara tun daga iyaye akwai wanda shi in ya halba ya tai shikenan ba labarin shi ba ruwan shi bai san baya suke ciki ya suke rayuwa ya suka tashi ya suke ba ruwan shi to idan ya kasance kana nesa da su alal aqal wannan salular ta wara tas a kadan a ce a kullun kai kira ko da su guda ne an tashi lahiya ya gida ya kaza kasan da suke ciki amma ga halba wata da watanni ba labarin ka ba komi kana sha'aninka can su suka sani to wannan akul da walidai yake mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yake cewa akwai wasu zanubai kahin a je lahira Allah ke kawo mutum tun anan duniya na farko yace zalunci da cin hakkin iyaye tun anan duniya zaka wara gani a kayanka so da babu albarka kwata-kwata a rayuwar mai saba ma iyayen shi wanda bai kula da su babu albarka ko kaɗan idan kana son albarka kana son zaman lafiya kana son ci gaba kana son cin nasara kana son zaman lafiya kana so kai ma idan tsuha ya zo maka naka su maka to ka kula da iyayenka bakin gwalgwadon iyaka ka yi in ka ga abu kakkanin gajira sai an yi kotizi in kana iya kawai daga ringa ce a wane kai ma ka far in ka wane kai ma ka taka ko in ka iya yi in ba ka iya bane wannan kana iya cewa wane ka wane ka amma in dai ka iya kakka jira idan ana neman rahaman ubangiji ba a jiran wani ya zo ba a jiran iyaye ba a jiran yan uwa ba a jiran kowa gauga ake a jojan Allah suna bukata gauga ake a musu saboda mai Allah ya ce in an musu akwai rahama ta Allah tare da kai akwai albarka tare da kai bakka jiran yan uwanka wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasabiquna sabiqun wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun ku ringa bayar da rige ka ringa jin takaici in wani ya biya faktir ta ruwa a gida nan ce ruwan da za su sha a ce a yaunin kai ke kake biya to alhamdulillah duk ruwan da za su sha a ce kai ne ka biya a alhamdulillah kak ka bari wani riga yaka abin jika bin jika uku ka bari wani riga yaka wurin albarkai ruwa wuta wane ne da sauransu duka i wallahi alheri ne kake jefa baya za ka tsince shi a gaba Allah zai ma rayuwarka albarka kuma na bayanka suna so bisa so za su maka to wanda yake saba ma iyayen shi ba ruwan shi da su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa'annan lahikan guda hudu Allah zai haramta ma mutum gidan aljanna don ya aikata su ya ce sai in ya tuba a kullum addinin musulunci yana buɗe ma mutum koha ka tuba ko shirka ce Allah yana tsaya ka tuba in ka tuba kayan ka mutu shikenan kaga shirka ce Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yake cewa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wanda ma Allah shirka Allah haramta mai gidan aljanna to ko shirka ce in ka tuba shikenan aya tana nan cikin suratul furqan Allah yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun yace wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba Allah yake cewa wa'anda ba sa gama Allah da wani wanda ba sa zana wanda ba sa sata ya ce wanda yake aikata wa'annan zai gamu da Allah kuma da azabar shi mai raɗi sai ce sai dai wanda ya tuba kina ka koha abu da take in kana cin riba ka tuba in kana zanace da zanace ka tuba in kana tsubu kana shirka ka tuba tun kafin lokaci idan ka tuba shi kenan Allah subhanahu wataala na horin ciki da bawon shi idan ya tuba sama da bawan da yake horin ciki a lokacin da dabba shi taɓa a cikin sahara abincin shi da abincin shi duka a saman dabbai yana barci yana jiran mutuwa kawai ga dabbar ta zo tsaye a kan shi ya rike linzamin da zai tashi da saboda horin ciki ya ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka to wannan horin cikin da bawa zai a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya hi bawan nan horin ciki idan ya ga bawan shi ya aikata zunubi ya tuba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الله ce la taqnatu min rahmatillah ya kai ya ku bayi wa'anda kuka zalunci kanku kada ku yanke tsammani daga rahmat ubangiji duk zanuban da kake ji muna muna karantawa a wannan littafi cewa babban zanubi ne akwai narko na azaba akwai la'anta ta Allah ana kiran ka ne akan in kai ka koma ka tuba in baka yi ba ka kuskura kai kakka je kana cikin yi ka mutu kakka je kana cikin yi ka mutu ya ce waƙad warada an na akalatar riba yuhsharu na fi suratul kilabi wal khanazir masu cin riba za a tare da su a sura ta karnuka da aladu min ajali hilatihim ala akalin riba saboda wayan da suke yi wajen cin riba da dabara da wayo to dalilin wannan azabarsu za a tare da su yadda ka san karnuka da aladu ya ce kama masaka ashabu sabt hina tahayyalu ala ikhrajil haitani allati nahahum Allah yace kamar yanda Allah subhanahu wataala ya sauya mutanen asabt mutanen subdu aka sauya su daga mutane suka zo suka koma birrika saboda ne saboda Allah subhanahu wataala ya ce musu kada su kama kihi ranar subdu ya suka yi wayo ya su zo ran juma'a ya su dana fasas ran juma'a ai kaga subdu aka ce ka suka maki ko to rasubdin kuma jarabta ta ubangiji ki yi cika kogi kana zawwa ko har gaban ka zai ringa zuwa yana barana faduwa amma Allah ya ce ka taba kana ji kana gani baka taba ba amma in ran ladi dai da kyar kana yi da kyar zaka samu ɗaya biyu ran juma'a ma haka amma rasubdu kace kace kashe sai Allah ya ce to rasubdin ka wanda ka maki yanzu sai ce to bare gani ba dai rasubdin ba aka hana to ba ma kama rasubdin ba yanzu su hada fasassu ranar lahadi ranar juma'a in suka haka fatsai rassum dukihi ya zo sai kamu ba sa kama ba ya zuwa ne sai ran ladi yanzu ya su kama kihi rashin sai kama kihi ha to su dai sun ce ran juma'a suka haka kuma ran ladi suka yi suka dauka wai dabara ce za a ma'alla to haka mai cin riba shi ma dabara ce ki wai ko dukiya ta karu to yanda aka ma mutanen wannan nasabt da Allah ya tashi musu azaba dalilin wannan abin da suka yi duka aka yi tsawa sau kuma birrika chimpanzee wannan birkar chimpanzee haka sau koma kawai kawai kana tare da mutum ya ga koma buki azaba ta Allah kenan to haka za su tashi gobe kiyama masu cin riba a siffa ta karnuka da siffa kuma ta alatu e fa ya'khuzunaha yawm al-ahad na'am yace falamma fa'alu dhalika masakahumullahu qirdata wa khanazir Allah mira su burka da aladu yace wa hakadha alladina yatahayyaduna ala riba haka wanda suke zuwa su dubara akan riba bi anwa'il hiyal da dubaru daban-daban yace fa inna Allah la takhfa alayhi hiyal muhtalin Allah duk koyan mai koyo duk dubarin mai dubara Allah ba abin da yake koyo a gare shi yace qala ayyubu sakhtiyani yace yukhadi'una Allah kama yukhadi'una sabiyya wai wayo ne za a ma Allah kamar yadda ake ma yaro karami wayo yace walau ataw al'amru iyana kana ahwanu alaihi inda ma sun yi abin a bayyane ba tare da diba dubara ba nuna dubara ko wayo ba yace da ya sauki ma a gare su amma ka ce zaka ma Allah wayo kaiwa manzala sassalam yake cewa an riba saba'una baban riba kowatta saba'in ce ahwanuha mafi karancinta karama daga ciki ya ce mithlu an yanki harrajar umar kamar mutum ya auri ma'aihe shi karaman riba wata zunubin da karami ne shi ne kamar mutum ya je wajen ma'aihe shi ya zubin ya ce wa inna arbar riba istitalatin rajul fi arda akhihin musulun ya ce kuma mafi ka duba duk girma wannan zanubin amma wanda ya yi riba zama riba zama tashin hankali mutum ya shiga cikin mutuncin musulmi ɗan uwan shi kawai ka wulakanta musulmi ɗan uwanka ka mai sharri ka mai ƙage ka lalata shi ka wulakanta shi ka nuna ba komi bane da shi yin wannan duk yadda riba take da zunubi to yin wannan ya yi ma zanubin riba don ka san Allah subhanahu wa ta'ala ba ya so a walakanta musulmi ba so a walakanta musulmi ya ce fasaha annahu babun min azami abuwa da riba ya ce wannan shi ne babban abu babban kowa daga cikin manyan kohi na riba anas bin malik yake cewa hada bana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu ya mana khutuba fa zakara riba sai ambata riba wa azuma sha'anahu ya girmama sha'aninta faƙala ya ce addirhamun lalin yusufu harajul minar riba a shaddu min sittin wa talasina zaniya fil islam dirhami guda ɗaya mutum zai samu ta hanyar riba ya ce ya yi a shaddu min sittin wa talasina zaniya fil islam ya yi mazinaciya sattin talatin da shidda mazinaciya 36 gara ita ga wanda zai ci dirhami guda na raba wa anhu sallallahu alaihi wa sallam haka manzala sallallahu yake cewa an riba sab'una hauban ahwanuha yace ka waqa'ir rajul ala ummi zina qohinta bima na zinubbanta zinubbanta 70 ne kama kala kalanta 70 ne kala kalan zinubbanta 70 ne yace mafi karanci shine mutum ya nufaci ma'aihe shi wafi ruwayatin ahwanuha kallabi yanki umma a wata ruwaya kuma mafi karancin ta kamar mutum ya aure ma'aihe shi shine ce wal haub shine al ithm haka abi bakar siddiq radiyallahu anhu yake cewa az-za'id wal mustazid fi nar ga mai kara ma mutum da wanda ya kara yace duka yan mutum yani al-akhiz wal mu'ti wanda yake amsa da mai badawa dukansu yan wuta ne duka suna cikin maciya raba ya ce fihi sawa'un duka ta yasa da nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya nisantar da mu da irin wannan aiki sai ma ya ce fasl kenan wani wa'azi ne zai takaitacce yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal daga abdullahi dan mas'ud yake cewa idza kana laka ala rajulin daynun fa uhdiya laka shay'an fala ta'khudhuhu fa innahu riba saboda a kiyaye ka je a fada cikin riba yace idan mutum idan kana da bashi a hannun wani sai zo maka kyauta yace to kada ka dauka kada ka amshi wannan kyauta saboda me yace saboda tana yiwa wannan abin ya kasance maka riba yace fala ta'khudhu minhu shay'a kada ka dauki kada ka amsa inji Abdullahi dan Mas'ud saboda me saboda a kiyaye mutum daga fadawa cikin wannan aiki na riba kada ka je wannan hanya ce za a bude ta wani ya kara ma wani akan abin da ba haƙƙin shi haka yake cewa al-Hasan rahimahullahu yake cewa idza kana na'am na'am yake cewa idza kana laka ala rajulin daynun fama akalta min baitihi fa huwa suhtu yace idan kana da bashi tare da mutum wai kawai wannan suna magana ne dan a kiyaye yace kana da bashi akan mutum to kada ka ci a gidan kada ka ci abinci a gidan shi saboda idan ka ci tana yawa ya kasance maka kazo an kwazo ne yana iya zama suhud shi kuma suhud shine mutum ya dauki wani abu ba tare da haƙƙi ba na haramu yace kullu qildun jarra naf'an fa huwa riba duk wani abu wanda zai kawo amfani ga wani bi ma'ana ya kawo ƙari ga wani yace to ya zama riba wannan yake tana mana hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aika wanda daga cikin sahabban shi cewa ya je ya ka mishi ya amso mishi zakka wajen wasu yana zuwa wajen tattaro zakkai sai da ya tattaro sai suka ɗauki wani fa daban ya suka bashi suka ce wannan kuma naka ne an aika shi game ga wani ƙauye ne ya je tattaro zakkar da suka tattara ya kama manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rarraba ma talakawa da ya je da ya amso ya suka ware misali kamar dabbobi guda goma ya suka ce wannan kuma naka ne kyauta ce maka maka sai zo jan manzala sallallahu alaihi wasallam da zo jan manzala sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullah na tahi ga abin da suka bada na zakka kuma ya ce wannan kuma suka ware suka bani mazala sallallahu ala'uwa sai ya ce mashi ya ce fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta adiyya hadiyyatahu in kunta sadiqan fasara ta baki da baki mazala sallallahu caya a nan mutum ya zamna gidan abihi gidan baban shi au ummihi ko ma'aihiyar shi hatta ta adiyya hadiyyatahu in kunta sadiqan ya gani in wannan kyautar ta zo mishi ya ce da ka zamda gidanku mana in sun baka yanzu misa suka baka kasan wannan badawai tana iya kaiwa zuwa ga inda sun rago wani abu bai kasa magana inda ba su cika ba ma'aunin da ya kamata su bada da yake sun ba shi kyauta ya kasa magana ya ce aibe ku cika ba ya kamata ku kara kaza to manzara sallam yayi zahi akan haka kaga wannan me yake karantar da mu cewa idan akwai wani abu tsakaninka da mutum ko wani ma'aikaci ne kai ko wani abu aka dinga kawo maka irin wannan kyaututtuka to kai hankali yanzu ga daga an yi noman ka wani abu zaga wani ya kama kwamfani na kayan gida gaba kiɗe ya kama ka wani zai kama ka kilan mota wani ya kama ka sabo salon wani ya kama ka manyan balamai na raguna ya kayan ajiye maka haka zaga wani ya kawo moto ya saya ma iyanka kawai daga ainihin manka eh kaya kala-kala za a kawo ana ajiye ma mutum wai kawai an yi nomanka fasta kaza to lokacin da ba yi nomanka mai saba baka maka ba kai kasan da magana wani abu zai gito to wane ne wanda ya kamo mutane wa a to to to shi kenan kawai shi duk abin da ya zo kuma shi shi kenan daga nan kasan an saba ka'ida saboda abin da za a maka ba shi ba za a makowa kai awonka da bane to saboda kiyaye irin waɗannan abubuwan ne aka hana saboda kadan wannan abin kana shiga cikin suhut saboda inda lokacin da baka da matsayin ba a maka wallahi ka tambaye waɗanda suka samu matsayi aka bar su suka sabka yanzu wallahi suna na abin tausayi hidimar da ake musu wanda ya wanda yake musu ada in sun ga mu sauya hanya yake wallahi akwai wanda naji har cizo ya tsaya yake na ci yake suka duba su wani wai ni ne kamar ba a mun aihuwa ko a kira ni a mun bar da da aka mun aihuwa lokacin da yana da matsayi kaza abubuwan da aka kawo ke amma yanzu ga shiru dama mai ake ma wannan matsayin ne ake ma saboda mai in wani abu ya jitto a daga maka to wannan iya daga cikin faratika da muke yi a yanzu daga amma mutum matsayi a ringa mai irin wannan to wannan masu salari wasallam kaga zahiri a kan sahabin shi ya ce mutum ya zauna gidan uban shi mana ya gani an kama shi da ƙarshe abdullahi dan mas'ud yake cewa man shafa'a li rajulin shafa'atan fa udiya ilayya hadiyatan fa hiya sawt wanda ya taimaki wani kuma sai aka mai kyauta ya ce to wannan abin da ya amsa ya ce kawai kudin haramun ne wannan sahabbai akwai lokacin da irin wani abubuwa alheri ne misali yana zama alheri ne haka kawo don mutum ya maka wani abu na alheri kai maka nema ka kyauta mishi karkacin hadisin da mazalar suna muke cewa man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wanda ya muku alheri kuma ku kyauta mishi to mi suke yi takarar tsanne kada mutum ya fada cikin wancan abin da aka kiyaye gara ka kiyaye ya ce wa tasdiquhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar wannan magana daga wadan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shafa'a li rajulin shafa'atan fa uhdiya lahu alaiha fa qabilaha faqad ata baban aziman min abwab riba duk wanda ya taimaki wani aka sa ka kai wani aiki kai aikin sai aka zo aka maka wata kyauta kuma ka amsa to ka bude kofar riba a lokacin to da aikinka ne kai an baka ba a baka ba aikinka za ka yi to kayan aikinka kuma kawai aka zo kuma aka ce ga abu kaza to ka buɗe maka ga kofatar ba saboda wani abu zai ɗarsu a ranka cewa gobe duk wanda ya zo da gaske shi da komi kuma alhali mai karamin ƙarfi ne shi bai iya baka wannan kyautai ka ringa jiran ya ma wani abu tukun za ka yi so nawa zaka ji an ce dosiyan ba dutse a saman shi iska ta ɗauke shi me suke ni da haka nan ba ji kawo goma a sama baka ajiye ko dala ba yau ta yaya kawai cikin fubel za a nasa shi wala ko wanda ya ce dosiyan shi a cikin fubel wata ran ya je aka bincika aka hudu shi an yadda shi cikin wata shara ta takardu saboda lokacin da ya kabe ce komi ba kaka ka ce kana son fasta kaza kana son kaji an ce akwai rikiritama akwai kaza kawai zance ne kai ka tashi ka tafi yi baka ce komi ba me zaka ce kawo wani abu mana to kare an bude kowa ta ne saboda an sun saba in sun yi musu aiki to ka buɗe makan kowa ta rufe babba don haka sai mu kiyaye in Allah ya jarabce mu da irin wa'annan wurare kada mu rudu da wani abu da za a kama na wanda zai kasance so ta a gare mu kasance haramun kowa ce ba za mu buɗe makan mu tarba muna hawata Allah kiyaye mu mun ji dai babban zunubi ne wanda Allah subhanahu wataala yake cewa ka shirya yaki tare da shi ka san kuma yaki da Allah babu riba Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga aikata wannan wanda ya aikata kuma Allah taimake shi ya tuba anan zamu dakata insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh